إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muka fara a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallama للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي كما ما تشيو من شابك إذا وتن جماد الأولى شاتا فسوق da jimadar ula hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da daya ga watan miladiya daya shekara na da dubu biyu da 21 sati wanda ya wuce wancan mun fara karatu cikin wannan littafi riyadu salihin sai dai kasancewa wancan sati akwai gwagwarmaya ta kaɗe-kaɗe na al'amuran siyasa iya da kyau mu sake komawa akan tarjama ta wannan babban malami imamun nawawi wanda ya zamanto shahararren malami ne da muka tuna da wuya ka rasa littahi na al'arba'un nawiya a cikin librarin mai neman ilimi bal cikin dukkan malamai to shi hawa wallaha wannan littahi na riyadu salihin riyadu salihin ma'anar shi dausayi na nagartattun bayi min kalamin sayyidul mursalin daga maganar shugaban manzanni shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Zakariya al-Kunya shi ne baban Zakariya sunan shi Yahya dan Sharaf an-Nawawi Nawawi kuma dangane ne zuwa garin su Nawa Bismillahir Rahmanir Rahim suna Allah ne muke fara karatu Ar-Rahman wanda rahmar shi ta game kowa da kowa a duniya rahman Allah madaukaki ta shahi mumini da kafiri ta shahi dabbobi da itace ta shahi hatta abun da bayyana rai ar-rahim wanda rahman shi ta keɓanci mumine kadai a lahira rahma ar-rahmaniya khasa tarjamatul imami an-nawawi rahimahullah tarihi na al'imam shugaba na annawawi imamun nawawi abu zakariya mala ya ce kuwa muhiddin ana mai da lakabi da muhiddin abu zakariya baban zakariya yahya bin sharaf yahya dan sharaf min mari bin hassan bin hussein bin muhammad ibn juma'a bin hizamin al-faqih al-shafi'i dan hizamu wanda ya zamanto malami ne na fiqhu fitacce fa shafi'i mai bin mazhabin imam shafi'i al-hafiz gwarzo mahaddaci az-zahid mugujin duniya an-nawawi wanda ake ce mai imam nawawi dangane zuwa nawa wulida fi muharram an aihi abu zakariya a watan muharram sanata ihda wa talatin wa sittimia binawa a aihe shi shekara hijira na da dari shidda da talatin da ɗaya a wani gari wanda ake ce mai nawa wa kana abubu min ahliha almustautani na biha mahaifin shi ya kasance daga na daga mutanen wannan gari wanda suke zamne cikin shi wa kadima dimishk ya zo da mishk sanad 946 hijira na da 900 da arba'in da shidda yanan can suttumi'a ɗari shidda tisumi'a sai dai suttumi'a ne maimakon tisumi'a a nan suttumi'a ne domin bayayewa a samu tsakanin kusan shekara ɗari biyu da ta huwa shi da wani kenan maimakon tisumi'a sai zamanto suttumi'a ne wa sitta wa arba'in hijira na da ɗari shidda da arba'in da shidda فسكن بالمدرسة الرواحية يزمنا وتمكرنت ودعك شمتا مكرنت الرواحية وقال شدكن شيتي بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض نازمنا kusan shekara biyu bin ɗora bakin jin a wannan haƙarƙari na a bisa doron ƙasa iya nihin bai a barci da dare وكان أوتي فيها الجراية المدرسة kawai abincina a wannan gari shine kulawa da makaranta da kai wannan shine abincina wa hafiztu tanbiha fi nahwi arba'ata ashhur wa nisf na hardace littahi wanda ake ce mai at-tanbih kwatamcin wata hudu da rabi wa hafiztu rubu' al-madhhab muhazzab fi baqi sana sauran watanni na shekara kuma na hardace littahi al-muhazzab kenan ya hardace muhazzab a cikin wata takwas ba rabi bakwai da rabi kenan waja'altu ashraf ashrahu wa usahhihu ala shaykhina kamal ad-din ishaq al-maghribi na kama na fara yin sharhi da gyaran littattafan malamina wanda ake ce mai kamaluddin ishaq al-maghribi wala zamtuhu fa ajaba bi na lazumci wannan malami kuma yayi mamaki na wa ahabbani yasuni wa ja'alani u'idu li akthar jama'ati sai sanya ni ina komawa wajen shi ina daukar karatu fiye da sauran mutane ko almajirai falamma kanat sanata 51 lokacin da ya kasance shekara da hijira na da 651 hajjatu ma'a walidi sai na yi hajji tare da mahaifina wa kanat waqfatul juma'a kuma ya dace da cewa ranar arfa ya dace da ranar juma'a kalu tsohuki imamu tsohuki yake cewa a bayanin wannan babban malami kala shekuna yasin bin yusuf almarakishi malamin yasin dan yusuf almarakishi yake cewa ra'aitu shekh muhiddina na ga shekh wannan babban malami muhiddin wa huwa ibn ashar sinin iya da shekara goma والصبيان يكرهونه على اللعب معهم yara suna tilastar da shi da yin wasa tare da su wawo ya harbu minhum ya buke iya tserewa daga wurinsu iya kuka li ikramihim saboda girmama su wa ya qara'u alqur'ana fi tilka alhala iya karanta alqur'ani a wannan lokaci fa waqa fi qalbi hubbu sai san shi ya afku a cikin zuciyata waja'alahu abuhu fi dukkan mahaifin shi ya sanya shi a wani shago na kasuwanci waja'ala la yashtaghilu bil bay'i wa shira'a an alquran sai zaman to bayya shagaltuwa da saye da saidawa game da karanta alquran iya kasuwancin shi amma wannan kasuwanci bai hana shi ba kulawa da alqur'ani mai girma karanta shi fa ataitu alladhi yuqri'uhu alqur'ana fa wasaytuhu bi sai na zuwa wanda yake koya mai alqur'ani sai na mai wasiya da shi cewa wannan yaro yaro ne mai hankali a kula da shi qultu lahu nace mishi hadha sabi yurja an yakuna a'lam ahli zamani wannan yaron ana kwadayin ya kasance na daga cikin wanda yake ilimi a zamanin shi mutanen zamanin shi wa azhadahum kuma zai yi su tsantsanin duniya wayan tafi'un nasu bi kuma mutane su amfani da shi fa qala li sai ce mishi munajjamun ant kai dan duba ne mai ilimin taurari ne na duba kai fa qultu la sai ce mishi a'a wa inna ma an taqani Allah bidhalik Allah ya sanya nayi furici da wannan ne magana wa dhukira dhalika liwalidihi sai aka ambata wa mahaifin shi wannan fa harisu alaihi ya kula da shi ila an khatama alqur'ana sai da ya haddace alqur'ani wa kad nahata al-ihtilam ya kusan balaga bai kai ga balaga ba ya kusan balaga ya haddace alqur'ani idan kwatancin nan shekara goma sha biyu sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa sha mashayikuhu malaman abu zakariya yahya bin shaba domin addinin musulunci addini ne wanda dole sai kana da tushe wanda zai karanta mashi ya koya mashi addinin musulunci ba kamar karatu ba ne ba na wayewar kai ka ɗau jarida ka karanta a'a dole sai ka ɗauke shi daga tushe daga malamai kamar yadda jibril alaihissalam ya koyawa manzala sallallahu alaihi wasallama shi ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya koyawa sahabbai radiyallahu anhum sahabbai suka koyawa tabi'ai tabi'ai suka koyawa atba'u tabi'in har aka zo yau har zuwa tashin kiyama na daga cikin malaman wannan malami qala sami'a min ar-rida bil burhan al-barahimi ya saurari karatu daga wannan malami qadibin al-barahini wa shaykh shuyukh abdul aziz bin muhammad al-ausari da shaykhun malamai shine abdul aziz ahmad muhammad al-ausari wa zainuddin abdul daim wa imaduddin abdurrahman bin al-ausari wa ghayruhu da wani wa tafaqqaha ala kamal ad-din ya karanci ilimin fiqh a wajen malamin shi Kamaluddin Ishaq al-Maghribi wanda ake cewa Ishaq al-Maghribi wa Shamsuddin Abdurrahman bin Nur da Shamsuddin Abdurrahman bin Nur wannan su ne manya-manyan malaman Imam Nawawi rahimahullah wa qara'a an-nahwa ala Sheikh Ahmad al-Misri ya karanci ilimin nahwu a wajen malamin shi Ahmad al-Misri wa ghayrihi da wani wa ghayrihi da wani وقرأ على بن مالك كتابا من تصانيفه يا كرمتا أوجا ابن مالك ونلتاهي دا جسكي لتتفنش دي والله ابن مالك شكما متني وان دي زمن يا شهرة أتكم إلمنا هل شلارتش وسمع الكتب السنة يا سوراري لتتفن سنة كما تنلغى بخاري دا مسلم كو ستة كو كتب الستة kama daga bukhari da imam sayyid bukhari da muslim sunanin tirmidhi da abu dawud da ibn majah da nasa'i wal muwatta ya karanci littafi da imam malik muwatta wa sunanin darqutni da littafi imam darqutni as-sunan wa sharh as-sunna lil baghawi ya karanci sharhin sunna na imam al-baghawi wa ghayriha min al-kutub da wasu littattafai daban قال الذهبي إمام الذهبي رحمه الله كجاء ذكر شيخنا أبو الحسن بن العطار بابا مالمون أبو الحسن دا عطار يا أنبتا أن شيخ محي الدين جوا شيخ محي الدين ذكر له يا أنبتا مش أنه كان يقرأ كل يوم اثنا عشر درسا يا كثم شيء إيا كرمت أقوى رانا يني درس قوم شابه درسا على مشايخه شرحا إيا كرمت درسينا شره أبسام المش وتصحيحا لإنك أنت مغنغنو درسه درسين في الوسيط إيا كرم درسي قداء أتكل التاهي الوسيط ودرسا في المذهب محضب إيا كرمت درسي أتكل التاهي المحضب ودرسا في الجمع بين الصحيحين da darasi wanda littafi ne wanda ya gangama hadisai hadisan da basu karrara ba a cikin imamu sahih bukhari da muslim wa darsan fi sahih muslim darasi na daban a cikin littafi sahih muslim wa darsan fi lumai libn jinni da littafi hannu na nahu na ibn shinni ana ce mai alluma wa darsan fi islahil mantiq da darasi a kyautata salo na zance libnin sikit wa darsan fi tasrif kuma iya karanta darasi a cikin ilimin sarf wa darsan fi usulul fiqh iya karanta darasi a cikin usulul fiqh wa darsan fi asma'ir rijal darasi a cikin sunaye na mazajen da suka rawaito hadisi sanin tarihinsu da matsayinsu wa darsan fi usuluddin kuma iya karanta darasi a cikin aqida idan malaman da suka ce usuluddin to ana nihin abin da yake da alaka da aqida in suka ce furu' ana nihin abin da yake da alaka da ibadat wa akhadha fi at-tasnif fi hudud as-sanad 60 wa 600 ya fara wallaha littattafai iya da shekara hijira tana da shekara 660 ai kana umruhu fi hududi 30 sana ya kasance ya fara wallaha littattafai iya kusan shekara 30 wa kana min tabahurihi fil ilmi wa si'ati ma'rifatihi bil hadith wal fiqh wal lugha ya kasance mutum ne wanda ya kuce a cikin ilimi da yalwashi da babban sani a cikin hadisi da fiqh da harshe na larabci ghairi zalika mimma qad sarat bihi rukban na da wasu ilmummuka daban wanda ya zuwa gare shi ne fatakai ko mahaya suka hau abin hawa suka iske shi domin neman ilimi ra'san fi zuhud imamun nawawi ya kasance mutum ne wanda ya zama to shugaba ne a cikin gushin duniya daɗin duniya bai dame shi ba wa ƙudwatan filwara ya kasance jagora ne a cikin tsantsani ta abin da yake da alaƙa da haram to zai guje mishi adimul misal fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar babu kwatamcin shi a cikin al'amari na umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna aiki qani'an bil yasir mutum ne mai wadatuwar zuci da abin da yake dan kadan radiyan anillah mai yarda ne daga dukkan abin da ya zo daga Allah muqtasidan fil ghayati fil malbas fi malbasihi wa mat'amihi mutum ne wanda yake kai mutuka a takaitawa cikin asar kayan shi na sanyawa da abincin shi wa asasihi da kayan gida ta'aluhu sakinatun wa haibatun da ka gan shi zaka ga nutsuwa da kwarjini ya ɗaukaka a gare shi tasanifuhu wa mu'allafatuhu littattafan da ya wallaha imam nawawi minha sharhul muhazzab lishirazi akwai sharhul muhazzab wanda muka gani ya karance shi a sauran rabin shekara kusan wata guda shida da rabi na imam shirazi wala mai kumilu sai dai wannan littafi bai da sharhin shi ba butuwa ta zo shi ومن هاج الطالبين في الفقه الشافعي وكل تاي وانا كتاب من هاج الطالبين أتكلم فقههم شافعية شرح صحيح مسلم دا وانا شرحنا صحيح مسلم وانا زمان تو يا شهرة والأذكار دا لتهي الأذكار والأربعون حديثا النبوية دا حديث أربعين نا إمام النووي وشرحها كما يمل شرحها ورياض الصالحين da wannan littafi wanda muke karanta shi min kalami sayyidil mursalin na daga maganganun shugaban manzanni wa huwa alkitabul ladhi baina aydina kuma shine littafin da ke gaba ga hannunmu a wajen hannunmu wa ghairi zalik da wasu littattafai daban wafatuhu rahimahullah mutuwa imam nawawi wanda yarda Allah wa rahma Allah ta kara tabbata a gare shi قال زاد النووي زار النووي القدس والخليل imamun nawawi ya ziyarci al-qudus wadda take yanzu jerusalem ko yanki na isra'il da wanda yake yanki ne a ƙarƙashin palestine wal khalil da wani gari khalil sun ma'ada ilaiha sannan ya komo ga wannan wuri wa marida inda abuwai ya yi rashin lahiya wajen mahaifin shi wato wufiya lailatul arba'a ya rasu daren laraba min rabi ashar min rajab rajab iya da kwana goma sha hudu sanad sittin wa saba'ina wa sittumiya hijira tana da 676 wa dufina bi baladihi rahimahullah aka binne shi a garin shi wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi wa a'la darajatahu fil janna kuma Allah madaukaki ya daukaka darajar shi aljanna wannan takaitaccen tarihi ne na wannan shahararren malami Imam an-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf muqaddimatul muallif gabatarwa ta wannan littafi idan mun duba ƙasa akwai taliki da babban malami al'allama muhammad bin salih al'uthaimin ya rai rahimahullah ƙala sheik muhammad bin salih al'uthaimin rahimahullah alhafizun nawawi hafizun nawawi idan malamai suka cewa mutum alhafiz to mutumin da ya hardace hadisi dubu su dubu dubu kuma ya san ingancinsu ya san rashin ingancinsu ya san mazajen da suka rawaito wannan hadisi ya san matsayinsu a wannan sai a ce mai lakabi a ce mai alhafiz annawawi rahimahullah min ashabi shafi'i al-mu'tabar al-mu'tabiratu aqwalu na daga cikin abukan kuma biyan mazhabi na imamu shafi wanda maganganunsu ana lura a cikin mazhabi wa min ashaddi الشافعية حرصا على التعليم na daga cikin wanda yi na daga cikin waɗanda suka yi kowa kulawa da rubutu a cikin mazhabi daga cikin shafi'iyya faqad allafa fi fununin shatta imam an-nawawi yayi rubutu a cikin fannoni daban-daban fil hadith wa ulumi yayi rubutu ya walla halitta a cikin hadisi da ilimin hadisi وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء يا والله أتكين علم هلش اللاربتي لتاهد أكتب تهذيب الأسماء واللغات وهو في الحقيقة من عالم الناس ما ليتي حقيقة تري ولا مالمي na daga cikin manya-manyan malamai wanda suka yi mutane ilimi wa zahiru abin da yake zahiri wallahu a'lam Allah shine masani annahu min akhlasin nas fi ta'lim na daga cikin waɗanda suka yi huce suka tsarkakar da niyyarsu domin Allah a cikin wannan halitta yi da yana ta'alifatihi domin abin littattafan da ya wallaha in tasharat fil alamin islami ta watsu a cikin duniyar musulmi falata kanu ta masjidan illa wa yukra fihi kitab riyadus salihin da wahala ka samu wani masallaci face sai ka samu ana karanta wannan littafi na shirya da salihin wa kutubahu mashhura littattafan shi kuma shahararru ne mabasuta masbuba mabasuta wanda suka zamanto a watsa suke fil alam a duniya mimma yadullu ala sihhati niyyatihi na daga cikin abin da yake nuni a bisa ingancin niyyar shi fa inna qabulan nas domin karban mutane na lil mu'allafatihi na littattafan shi min al'adillati ala ikhlasin niyya na ga dalilai a bisa cewa iyaye don Allah ne ba don yabo ba don a ce ya iya ba na sharu lahu fi ma na alam min hali muna mai shaida da abin da muka sani na halin shi bi salahi da nagarta wa annahu mujtahid kuma cewa mutum ne mai kokari wa anna kullu mujtahidin qad yusib wa qad yukhti kuma dukkan wanda zai yi ijtihadi mai yiwa ya dace kuma mai yiwa a samu kuskure in afta falahu ajran wahid idan yayi kuskure iya da lada guda na ijtihadin shi wa in asaba falahu ajran idan kuma yayi kuskure ya ya dace da gaskiya iya da lada guda biyu lada na ijtihadin shi kuma da lada na dacewa da gaskiya قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الواحد القهار دكان godiya. ta tabbata ga ubangijin da ya zamanto shi ɗaya ne alkahar marin shayi al'aziz al-ghafar mubuwayi mai yawan gafara mukawwirul laila ala nahar mai juyar da ko birkitar da dare akan yini tazkiratan li ulil qulubi wal absar tunatar da ma'abuta zukata masu hankula da kuma lura da al'amarin da yake wakana tafsiratan lizawil albab abu ne kuma lura ne da riskal abin da yake haƙiƙa ga ma'abuta hankula والاعتبار دي ضرورة الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه wanda ya falkal da ga halittun shi wanda Allah maɗaukaki ya zaɓa fa zahadahum fi hadhihi dar ya sanya musu gushin duniya a cikin wannan duniya ta tamu wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamati al-afkar ya shagaltar da su da dakon ubangiji da kiyaye Allah madaukaki a cikin kai da kawansu wa idamati al-afkar kuma ya datar da su da dawwama a cikin tunani akan halittotun Allah madaukaki da shari'a shi wa mulazamatil al-ittiaz wal ittikar ya datar da su da lazumtuwa da wa'aztuwa kuma hallaudai da iddikar tunani wa wafaqahum lidda'abi fi ta'atihi ya datar da su da sabawa da al'adantuwa a cikin yi mishi biyayya watta'ahubu lidaril qarar da shiri na musamman domin zuwa mazamni ko gida wanda ya zamanto tabbatacce shine lahira wal hadara wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar kuma da yin taka tsantsa da abin da zai fusatar da Allah madaukaki ya tilastar da ko ya wajabtar da gidan albawar halaka ita ce jahannama wal muhafazati ala zalika ya datar da su da kiyayewa amsa wannan ma a tagayuril ahwal tare da canje-canjen lokuta ko halulluka wal atwar da zamanna ahmaduhu ina gode mishi Allah madaukaki ablaga hamdin wa azka godiyar da ta zamanto ita ce wadda ta kai mutuka da tsarkaka wa ashmalahu wa anma wadda ta zamanto hadadda godiya ce kuma mai hababbaka wa ashhadu an la ilaha illallah na tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah albarrul karim wanda ake wa biyayya mai yawan kyauta الرؤوف wanda yake da jin kai arrahim mai rahma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tabbata na shaida lalle muhammad bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu manzon shi ne wa habibuhu masoyin shi ne wa khaliluhu badadan shi ne alhadi ila siratin mustaqim wanda yake shirye suwa da tafarki wanda ya zamanto mai kakke wa da'i ila dinin qayyim qawim mai kira ya zuwa addini tsayayye ba karkatacce ba salawatullah tsirayen Allah wa salamuhu da amincin shi alaihi su ƙara tabbata a kanshi wa ala sa'irin nabiyyin haka na absa sauran annabawa wa ali kulli da iyalan gidan kowanne daga cikinsu wa sa'ir salihin da sauran bayi nagartattu ina ga muna iya tsayawa kan wannan gaba domin lokaci yayi abin da muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu